أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 16 ga wata na sha'aban hijira shekara 438 wanda ya dace da 12 ga wata na biyar shekara 2017 muna cikin tafsirin sotul arab a sati da ya gabata mun tsaya aya ta 160 ta wannan sura sotul arab kinan sha Allah za mu tashi aya ta 161 تا صوت العرف بسم الله الرحمن
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وإذ قيل لهم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجداً وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم آه ساتي دي قبات أموار بيان ونهاية da bayanin wannan alkarya da ake ni magana shahararra tabbatata ita ce garin betul makadis mu ce kudus a yau lokacin da allah subhanahu wata'ala ya musu wannan magana uskunu hadhihi alqarya wa nuri udkhulu hadhihi alqarya ku shiga ku zamna din dai wannan gari wannan bayani iya zawwa ne bayan wancan kin shiga ta farko da samun jarrabawa da suka yi ta dimuwa bayan dimuwa ta shekara arba'in Allah subhanahu wata'ala ya amshi ran dukkan dattijawa har sai annabi Musa alaihi salam sai annabi Harun sai yan baya wanda a lokacin jagorancin Yusha wanda aka ma wahayi na jagorancin Banu Isra'il a daidai lokacin dimuwa ya kare yanzu kenan sun yaki shine wanda ruwa da ta tabbata cikin sahih bukhari da sauran wurare dai wanda manzo Allah ke ba labarin cewa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah ko cewa Allah bai taba rike tahiyar rana ba ga wani mahaluki in ba ga wannan annabin ba shine wanda bayan fafatawa ta bude wannan gari Allah subhanahu wataala ya bashi nasara iya fatattaka kahurai wanda ranar juma'a ce su kuma addininsu a ranar juma'a ranar sabudu ba dukkan wani aiki ba yaki ba kaunin ba kasuwa da wani aiki ba yi to sai yake gudun idan rana ta fada a ranar juma'a an shiga sundu yanzu misali yau a ka'ida muna cikin daren sundu to iya gudun kenan idan rana ta fada an shiga sundu shi kuma an haramta mata dukkan wani ba shi a nan da ya roƙi Allah ruwa ta tabbata kan haka Allah ya rike musu yin rana har su da wannan abin da yake gabansu don ka abu ka koma baya kuma aka rike musu yin rana sai da suka yi da fafa suka yi da gamawa da kawuran suka kare komi tukwan Allah ya ba rana umarnin fada wannan ruwa ta tabbata akan haka to wannan shiga ce ake magana yanzu kenan bayan ba su nasara sun zo shiga wannan kan Allah ke umarni ku shiga wannan alƙarya kuma wa kulu mina haythu shi'tum wani ne ta raga dama ce a cikin bakara kenan an ba ta ku shiga wannan gari din da kunci da yaki a wancan zamanin yan uwa su ne al'umma ta kwarai Allah na magana da su a matsayinsu na musulmi wanda suke da kashin jagoranci annabin Allah ba dan ba matsalar ta kabila ko ta jinsin Yahudawa kenan ku shiga wannan gari ku ci abu mai daɗi daga wanda muka arzuta don ku ci gari da yake Allah ce wa ma zalamuna taur a yace wa qulu hiddatan wa dukhul baba sujada ku yi kalma tan cikin bakara ta hadi aka ce wa dukhul baba sujada wa qulu idda idan ka gabatar da magana shiga haka mamana take kenan an musu umarnin faɗin wata kalma a lokacin shiga wannan gari da hitta ku ce hitta hitta kalma ce mai ma'anar neman gafara ta Allah kenan ku shiga cikin kaskantar da kai ga Allah ka ku shiga da alfakari da gwada isa a ku shiga wannan gari da neman Allah da ya ku nasara kuna neman ya gafta kura kure da kuka na baya haka aka musu umarni ku shiga wannan gari a cikin halin yin wannan kalma kuma duk ruwa sujadan kalmar sujadan an san ba za ku iya ba ma'ana ba za su iya ba shiga goshi a ƙasa nan sujud za ta iya ɗauka ma'ana a ruku na ma'ana shiga cikin halin kaskantar da kai magana kenan wannan maganar kaskantar da kai ita ce suka ce a ya za a yi yaki kuma su shiga cikin halin kaskanci wannan shi suka ce la suka canza kalmar suka ƙi sujada cikin sayar bukhari akwai ruwa da annabi ya labarin cewa ƙarshe dan an ce ƙohol garin ta yi ƙasa wannan cikin abin sira cikin tarihi amma ruwa da bukhari annabi tabbatar da cewa ba su shiga ba da sujada ta karkanta ta kai sai suka ga jan gindi suka ce garin da jan gindi na shi kike kike bar alama gaskiyar maganar cewa ƙowar ta yi ƙasa ke dole sun kuya zuwa da sun kuya wani su sha gindi saboda taurin kansu yawa ku riba duk wannan aya su gani aya ta abu ne teku ku keta ku shigo yadda Allah subhanahu wata'ala yadda aka rike wannan tahiyar ranar kanta aka ba ku damar fatataka waɗannan kawurai yadda kuna kallo wannan annabin Allah da ya zo da ku lokacin da aka tara ganima ta tafata ta kawai na kawurai ya kamar da aka saba a can da kan isa alaihi salam idan annabawa ko a gabata da sadaka mai kurban ana kurban za a kawo abu ajiye a ƙasa za a nemi Allah subhanahu wataala idan ya karbi wannan aikin zai turo wuta daga sama ta kona wannan abu da aka kare wannan aikin an gama komi da komi wani annabin ya gama suna kallo wuta ta zo daga sama a zaman farko da ta taba ba ta kona ba kina akwai matsala kina Allah da karba ba wannan yasa annabi yace akwai matsala cikin akwai gulul akwai sata wani yayi kwange wanda dai anan yace to ko wata kabila ko wata kabilanci ko wata kabila ta zo zai gaisa da ita in yi hannu da kabila inda barawo yake ciki hannun mutumin zai rike haka aka nuna ruwa sai kan daga haka kenan iya gaisawa ya gaisawa da dukkan kabilun iya zawwa kabilar da aka yi satar karab hannun ya rike ita ce fikum gulud a cikin kuke da barawo yanzu ke yanzu an ware kabila sha biyu ko yanzu da ke yanzu an ware kabila da aka samu sata ke yanzu a sakin gano barawo yanzu ke yanzu aka ware da aka ware nan da nan ya aka bintuwa gano wani ne ya kasa haƙuri akwai kan kan kan sa kan sa na zinariya su a can da batin ganima sai ka ta hakurin cewa wani abu ya zai bar shi sai a banza ya zai bar kona shi wannan kan na zinariya ne shi boye kan zinariya ne kan kan kan kansa kansa na zinariya shi ne boye ya boye sai da ya hundo aka gama cikin sauran kan ganima wuta ta sarko ta kona gaba ɗaya suna kallo kuma duk da wayannan ayoyi sun gani wasu ne yanzu Allah ya ku shiga cikin wannan gan cikin halin kaskantar da kai kuna hitta hitta kunan wannan kalma suka ce ina kamar su sun ce yaƙi suka san tafiya da kai suka ce da a ruwaya da mai suka ce hirda fi sha'ira ko fi sha'ira mai ce hirda kenan alkama cikin sha'ir kalma dai kenan suka canza kalmar ba sun ce hirda kin ba don girman kai kun ba a shiga da sujadar ba a shiga da kaskantar da kan duk suke gaba daya yace kenan وقولوا هدى ودخلوا باب سجدا نكفر لكم خطيئاتكم خطاياكم cikin bakara yace ku shiga wannan kowa kuna masu kaskantar da kai nagafir lakum khati'atikum za mu gafarta muku kurakuran an kuka yi haka sanadin da musulmin ta za mu karawa masu kyautatawa sakamako na kwarai hakan sun yi Allah ce
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون wannan umarni da aka musu na yin kalmar shidda fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum sai wa'annan wa'anda suke azzalumai daga cikin wa'annan jama'a sai suka canza qaulan ghayra allazi qila lahum sai suka canza wata magana daban ba wanda aka musu umarnin faɗi ba shine finta fi sha'ira to Allah ya ce fa arsalna alaihim rijzan min sama sai muka aiko musu da azaba ta musamman daga sama dan wannan ibada malamai ke cewa wannan tana karantar da kai cewa yanda Allah ya yi magana yanda aka ce ka hoɗi ka hoɗi ba a son canji ko ɗaya ko na harafi alashin wannan za ka faɗi akwai ruwa cikin sai bukhari a cikin sai musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da bara bin azib ke bada labari annabi yana koya mishi addu'a ta kwanciya wanda manzo da wannan addu'ar duk wanda ya karanta ta a wajen kwanciya ta zamanto ƙarshen maganar shi inda Allah zai kaddara Allah bai cikawa a wannan daren mata alal fitra idan kuma ya waye gari zai waye gari cikin alkhairi in ka mutu ka mutu cikin kan sunna in ka waye gari ka waye gari kuma cikin cikin alkhairi mutuwa ka alkhairi tashin ka alkhairi kina ba sai mun kabar ga baya wannan ya dauka bashi ne kuna bayan ku daga baba kai da magana kawo a daga baya wannan kalma ita ce lokacin da ka zo kwanciya ita ce kalmar da annabi yake koya mishi allahum inni as'aluka alam inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghabatan wa rahabatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wabi nabiyika allazi arsalt yace wannan addu'a idan mutum ya karanta a cikin dare wurin kwanciya inda Allah zai kaddar ajalin ka yayi ka mutu akan sunna kuma an kawaye gari kawaye gari akan akan islam kawaye gari a cikin alkhairi kenan nan me bara annabi annabi ya kuma addu'a iya da ya kare annabi da ya kare kuma mai lafazin sai ya ce a tasu zan maimaita ka ji sai fara maimaitawa اللهم أسلمت نفسي اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوت أمري إليك وألجأت زهري إليك رغبة ورهبة إليك لا مرجع ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت wa bi rasulika allazi arsal maimakon wa bi nabiyika yace wa bi rasulika ka ga ma'ana kalmar rasul ta yi girma akan nabi amma annabi abin da ya koya ya koya mishi wa bi nabiyika allazi arsalta shi yace wa bi rasulika annabi ce la wa bi nabiyika allazi arsalta annabi ne kai ce la asar rasul ko su da me ko ya ma girma amma wannan kalmar da ya canza annabi ya ce wa bi nabiyika shi ya ce wa bi annabi ce me la ka faɗi wa bin nabi ka da zai asarta kaga ba a sanin wa canji yanda abu ya zo kurin ka faɗi ka huta kwa to shi yan wace muhimmancin sunna kenan da rashin bin ra'ayi kaga nan kaga a to an wani da wani zai maka to na ce rasul ne bai kyau rasul bi annabi kaga kake kuma kaga kake hira rasul ne bai kyau kun ji kuma an ce da bi aka rasul ai ya kirma ai ya ji muhimmanci ba rasul to ba hira bace ba ra'ayi bane addini kurin bi ne kurin ka huta muna maganar ke da rashin canza yadda abu ya zo kaban misali ne guda na ka hudu abu yadda ya zo annabi ya mai kari kama la ya tafi la ka hudu yake wa bin nabi kan da zai asalta ma'anar addu'ar allahumma asalamtu nafsi ilayka ya allah na mai karai na zuwa gare ka wa jihad wajhi ilayk na huskanta da huskata ma na huskance ka kai allah wa fawattu amri ilayk allah na mai lamari na gaba daya hannunka hannunka allah wa alja'atu zahri ilayk Allah na dangana bayana zuwa gare ka ana dai komai zuwa ga Allah ne ragabatan ina mai wa rahabatan ina mai tsaro daga zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi anzal na imani da littafin da ka sarkar wa bin nabiyyika allazi arsal da annabin da ka aiko mana addu'a kenan muna maganar canza kalma kenan wa'annan mutane ana ce fa bata ladin zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum wa'anda suke azzalimai daga cikin su sai suka canza magana suka yi wata magana ba wadda aka gaya musu ba fa arsalna alaihim rijzan min sama dalilin haka Allah ce ya tabakar musu da wata azaba ta musamman daga sama bima kanu yuzlimun can bakara ta bima kanu yafsukun dalilin zalimcin su kin biyayya Allah ce gaba
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وسألهم عن القرية التي كان حدث البحر نعم ولا سابق كساتكما Allah subhanahu wa ta'ala ta ba manzon shi umarni ka tambaye banu Isra'il wanda suke tare da kai kan hadarin saba ma umarnin Allah kin bin umarnin Allah ko hadarin tawili akan haramcin Allah yace ka musu tambaya an alqarya akan wannan gari alqarya kiran garin ma'ruf ne a wajen su sun san da shi garin da yake haddata ba wani gari ne a bakin ruwa ana kai shi aila a yau nan aila a cikin zamta yakin palestine aila sunan garin gari mai bakin ruwa kamar su tambaya kan labarin wannan gari idan ya aduna fi sabat lokacin da suka rika taka doka suka wuce gona da iri akan lamarin a hana aiki rasul su a wajensu subdu suka ɗauka sallah sai Allah ya haramta masa aiki rasul ba sa komi to waɗannan sun sami jarrabawa akan wannan mas'ala ta hana aiki rasul istatihim hitanum yawma sabtihim shur'an jaba da Allah musu sai rasuludu radaba a farauta sai kiyi ya zo bayyana ko ina gashi na a bayyana sama ruwa kamar ka kama da hannunka bai kirin da sama kiyaye rasuludu radaba a farauta jarraba wata da musu sai ga ki ko ina kashin fatata da hannu ya kama amma an hana marauta waye mu lati bisu la ta'tim la ta'tim radaba radaba harauta ba sun duba kuma ya kane ma sai da fada da kai da baraka samu san babu shi a hili ba da ganin shi kina kane ma amma sun duka shi a hili sai kama da hannu ita kuma subdu haramu ne a aiki wannan mutane haka Allah musu wannan jarabawa wannan suna nan sai iblis ya rojare su su mugu shawara tawili to yanzu ga gara ƙasa na kallon gara ƙasa an barka to ya za a yanzu ta yaka shawara to yanzu mu kawo kayan kamun kihinmu duk mu zo mu yi ramuna ran juma'a ran juma ka haifa tashi daga aiki ka dare ko ina rai rijiyoyi a sa fada sai mu tafiye mu kuma kama da su juma bin mu zawa subudu sai laji sai mu zo kiyin da ya kamar subudu wanda zai kamu sai mu cika mu ka ta yi sinan subudu sai a awu sinan subudu zai yi abu ke subudu ba amma mai kawai ai abin kiyin da subudu wani ya kama kiyin subudu za ka ci kiyin subudu ne da ya zo ai suka ci wai na mai za a ma Allah dabara ne za a yi dabara ne za a yi ne wata ma Allah dabara ne haramci dai za a yi dabara tun da yanzu ba ka mana shirin subdu ba ya subdu ba to za mu ta subdu amma ga hanyar da za a yi a yi aka dan tawili aka gyara shi kenan haka ake yi wannan al'ada Allah ce ka zalika na bolu bi makamin sukun haka muka jarrabe su dalilin fasikancinsu Allah mutu wannan jarrabawa wadda sun ci ko ba sun ci ba za mu gani wasu jisu su ba yanzu kenan garin haka aka koma an koma aikin da Allah ya haramta kuma an halitta shi matsalar halitta aka ba ba wani ba na nan ya halaka ne shi na haɗin tawil kenan a halaka ne ga wasu ya garin ya koma
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
wannan dawai in washe ne sunnar da'awa da aka yi kira dama an samu rabuwa wani ya bi wani ya yanzu garin ga yadda ya koma waɗannan suna harauta sun mata tawili da ganin cewa halaka ne wa idza qalat ummatun minhum sai wasu jama'a daga cikin ɗan wannan gari sai suke cewa masu wa'azi lima ta'izuna qauman Allahu mulikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida me yasa za ku ka bata lokaci ma kuna masa wani wa'azi kiran sun gano kiran garin gida ku rubu kiran garin gida ku rubu akwai masu aikata wannan harauta shedan ya kawata musu daga dai ne mutum ba akwai wanda suka gano hadari ne laifi ne suna wa'azi kuma akwai yan ba ruwan mu na ruwan na ruwan shi kusa da lafiya ku ku kai ba me yasa limu ta izu kuma me yasa amma sai musu fada suke ma masu wa'azi fada dan me kuke yin wa'azi ma ga mutanen da Allah ya rigai ya gama da su halaka ku ne mutane halaka ku ne ku sha mu da lafiya tsara da makon kwala wanda Allah zai halakar da su kuma da mutum da azaba mai tsanani kina sun san hadarin da taka doka Allah amma su ba sa wa'azi dan wannan shine halin mutane za ka ga a ko da yawa sun gano sare banna da ake ciki amma kuma ka a taba abin da ba a so ka a taba bid'a ko ka ayi abar kowa ka yi shi amma su mutane sun da sun sun sanar bid'a shirme ne sun sanar shirka da ake ciki amma waye me da zai wazi ana tare hanga ana tsara bakan jama'a kowa ya abin da yake kowa ya abin da yake ka a ka a taba wa ka a taba amma sanar shi ne wa wa ma abar kowa abin da yake me sanar wani shi ke kare raba kai kuna taba kaza mutane mutane a kowa ya abin da yake so yin wa'azi shine matsala a wajen su yau ma ko musulman sallama su komi suna ga wani zan da wani aƙida duk an ce wani magana a zaman lahiya yau da ne zaman wani ashikawa a zaman lahiya ba zaman lahiya ba ne ba na kai na kan yi nawa a wai na maganar ka a yi inkarin muka shi na katsar ka a yi inkarin ɓanna wani shi ne bai wa cikin addini kuma jin da aka yi kuma kuma matsala tabbas yan wa wannan mas'ala ta maganar na ka cewa a kyale ɓanna ita ta kawo musu haka su suna ga cewa ba za a yi wa'azi ba wasu suna ga cewa za a yi cikin sai da bukhari mun za a ba zai ba da misalin wanda yake wa'azi da wanda yake taka dokar Allah da wanda yake wa'azi ya ce misali don kasa kwanci a yanci ne yanci ne nake da yanci a akwai abin da wani zai jangulo ma wani akwai abin da ba a yarda ka ce yancin ka ne za ka je mutane musiba in ka zo ka mata kamar takada ya bar kai banna mu za ki ba da labarin misalin waɗanda suke ɓanna da masu gyara ya ce kamar mutane ne sun sai bukari suka samu jirgin ruwa guda da aka ya aka zo rabo wasu suke da ɓangaren sama da jirgin ruwa ke mai bai kenan wasu suka samu sama wasu suka samu ƙasa jirgin na ne na su duka amma wasu ƙasa wasu sama to ruwa da ruwan sha a sama yake an an an taka a ji a ɗauko ruwa a ta saman tuwa ƙarshen saman rigi ɗan ƙasa suke hawa su je su ɗauko ruwa su dawo ran suka kai gaskiya muna damun ƴan uwanmu wannan na sama sai mun je mun tabbatar mu je mu tsofa mu ɗauko ruwa maimakon mu je mu wajen su mu ma mu tona mun jirgin mu daga ƙasa mu ka shan ruwa mu bayan mun je wajen su ba eh mu tona jirgin mu daga ƙasa tunda namu ne mu tsara mu tsara sai mu sha ruwa mu kurun bayan mun je mun sha musu kai ba to sai maza na ce su waɗannan ‘yan sama misali sai suka ji ana dek ana ana nema a tilla jirgi suka ne ko suka ji suka abin da yake to yanzu aka ga dambi ne ta za su tunda haƙƙin ku ne ana to nawa ya ba ana su ne ko jirgin su ne ko na zama ne za su ne ramar su ne ɗancin su ne to ya ce idan suka bar su suka tilla suka ya su nufi jirgi ya ɗaya ba nufi ya ba zai da ‘yan ƙasa ‘yan sama sun tsira to ya ce amma inda in suka hana suwa sai kowa tsira to haka na gyara misalin masu ɓanna da masu gyara ba abin mai ɓanna ɓanna hana shi ake in yi jan gudu ko ya ta shi ta wani ɓanna da ake yin Allah ka hori akwai mala akwai mutum akwai ɗan giya a rubishin hada akwai ana ana wani malami ana wani malamai da almajirai da yan giya duk kudu da ya ne ko ya ta shi Allah ka hori ka rubar bala'i wata musibar ta zo tana ware wani ke da haka yan wa wa'azi wajibi wajibi ai wa'azi kaka damar mai cewa ruwanka ai shirme ne wani bisan mai bisan mai sun Allah ba cewa a kyale ko abin da ke so shirme ne dole a hudu banna a gyara yan wa idan ka diba a yau hau mutumin da musulmi zai ga inkarin wai ka ai wa'azi a bar ko abin da kanshi in wata banna ce a yau ake a wannan kasa ko a wannan duniya wanda al'ummomin babu su yi ba shan giya ce ba a yi liwaɗi ne ba a yi zina ce ba a yi kisan ne ba a yi kowane rishi ne halakar da al'umma kowane kowane ne halakar da al'umma kan shi ya ƙi da shi ke nan kura a yi shirka ta alamai ba yi ba shirka yi irin ɓanna da ake shi ko ya iya ce wa kuna ji tsare abin da ake ciki a yau na ɓanna da sunan addini a lalata matan mutane a nan matan arme kwanan na ji kuna ji da tsakanin sauran malami ya dubu malami ne wanda ba ma taɓa tara muke ba abin da ya zo gare shi tabbas na maganin malami suna malami abin Allah ke yi zina malami ya zina mace ta mace kuma da suna aiki wani taɓa ƙarfin da mace ba malami da suna da suna aiki ne kuma ya ce sai ya kwanta da ita akan aiki akwai kuma akwai abin malami a gidan ta zo an zo ɗan wakilta sanar da almarkwai da duk wannan zauwa ta mijinta misali ne mijinta mijinta bai aiki ta ce kata malam mijinta bai aiki ta ce da mijinta alama ita mata alama ta kwalle ce mata ba ta sani ba ya ce za a aiki kurin katari aka sa mijinta mai aiki mijinta maki da ke nema ta ce kata malam wala mijinta ta mai aiki a masha masha masha Allah amma aiki bai kare ba bai kare sai bai kare ba domin za a yi ci ai dole in ana so aiki tabbata sai a nan sai mun kwanta da ke a nan ɗaki na Allah kwana da malamin kifani bai ba mata malamin ba ta kai mutu ne abin da ke zike zuwa abin da aka wani wani satin satin da wuce satin da wuce ya ce sai ita mata nan da ka tambaye ita mata za ta tana fatawa ne ta mazan abin ne ya ƙarfi tambaya ya za ta yi shi kenan sai ya ce he a nan dole ya neme ta ta ce a ita bai wa mamin da wani wani neme ta da ya gani ya fita ya kiya sha to dai ki zo ku zo da mijin naki dole dai a nan sai an kwanta da ke a ɗaki na da wani kwanke ta gaya mijin ta ce kai a shahe su ilimin mai farko ne ɗan mariki ne ilimin problem ilimin problem ne problem ɗan mariki ne ɗan mariki ne sakon kuma kan kama aiki aka ce amma kwantar matar shi ta yi ilimin problem Allah kai kun ta ta yi ta ce a baiwa to shi ne ƙarshe ne ita ta kiya to sai ta yi to mijin ya zo ya kwanta da ya ta ɗakin shi da aka zo ita to zan kashe muku da alama shi mijin ya kata da da aka shi wuta ta kwanta aka kama tala abin wannan ai anan garin ma anan garin ba wai anan garin ma kai kwanan sai aka kama tala a ɗakin malam aka shi wuta malam kurin da ta kwanta sai turi mijin sai mashi mijin da ban da wani babu shi ke turi shi ke kyale kurin sai malam ya hauta Allah ta ce sai bayan wanda ta gane ba baki bane ba ta ce amma na kyale shi ne ya ya kyale shi ya kare ya ya banna sai da kare sai mutum ya tashi a ita da babbar babbar gidan shi sai wani babbar da gidanka ya tace gidan su to yanzu abin da ya kaga shi malamin da yake magana ita yanzu tana tambaya ne tana fatawa ne yanzu tace yanzu malamin yanzu wata na uku a gidanmu ya zo ya ya arman mu na koma ko ba na koma ba abin da ya kaga kenan kajiwa yanzu in wani banna ce ake wani kyale ka hudi kai mu kai ba kace ana ka hudi haka ake ba haka ake cewa kuma suna kuma suna addini ta hada da sunan malami in wani mai zai hana musiba gari wani misali ɗaya ne na nawa nawa nawa nawa kan misali irin wannan nawa nawa ma kan misali da wato haka al'umma ta gaskiya anna ta wata al'umma kuma cikin wani ayyuka suna masu addinin inda abin yayi yayi hadari amma suna yi wai an kauda cewa ka soki wani ko ka fitina wala an fitina an shi fitina wannan shi fitina wannan ba to akwai tsanwa akwai fitina akwai fitina ta kai mata arini ka ne ta akwai fitina kamar wannan mata arini kai malami kuma ta kyale ka hudi haba dan wa Allah shaida mu dole fa Allah shaida mu kurum kenan wannan su anan abin da ka matsala su wa'annan suke tuma su wa'azi lima ta izuna qauman lahum mulikam am azibuhum azaban shadida dan me za ku rinka wa'azi ga mutanen da Allah ya riga ya halaka da su ko ku zama halaka ko mata azaba mai tsanani sai su malamai suka ce qalu ma'adiratan ila rabbikum malamai suka ce a'a mu ko da halaka kuma sun halaka amma mu muna gabatar da hamzari ne ga Allah Allah ya san mun shi ne yauni da yake kanmu kaji mana kenan shi ma'azar da lalaka muna kawo hamzarin mu ne ga Allah ubangijin kai wanda kenan kai ka zama da laifin kin gwaji kuma uzurin farko kenan magana farko kawo uzuri ga Allah abu na biyu wa la'allahum yattaqun kuma da wata da wa'azi baka tawar bishiriwa iyayewa su gyara iya su tsoron Allah su haka ake su kin da shi wa'azi bai kasa yi amma ɗayan biyu ne imma wanda kake ma wa'azin ya gane gaskiya ya bi imma imma ya taurin kai kai dai ka shi ina ka shine uzurin wani malamai me Allah ta gaba
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء Allah ce lokacin da suka bar ko suka manta da abin da ake musu galgadi na kashe na hadarin yin wannan farauta da suke wannan tawili suka ci gaba da yin farautarsu Allah da ya kawo azaba ya ce an jaina lalzina na hauna anusu ya Allah ta sai muka tsiratar da wa'inda suke hana banna a nake ya Allah tsiratar da masu wa'azi ba su shiga ba cikin azabar Allah dan sun shi ne abin da yake kansu wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is sai muka kama wa'inda suka yi suka mana ina ina kana zalimai wa'innan masu laifi muka kama su da azaba mai tsanani bima kanu yafsukun dalilin fasikancin su mana kin biyayya akan doka ta Allah فلما عتوا عما نهوا عنه فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه lokacin da suka yi shishiki suka ƙi barin abin da aka musu hani kunna lahum kunu qiratan khasi'in Allah masu umarni na kun cewa ku zamanto burruka kaskantattu nan malamai na kaga a nan Allah ya mu labarin waɗanda suke wa'azi an tsiratar da su an hallakar da waɗanda suke aikata ɓanna ina waɗancan 'yan ba ruwanmu 'yan ka'ai wa'azi abin da yake hili yanda suke mana suka yi ko a ka ba ruwansu Allah ma sai haka da su yasa wannan kenan Allah bai ma maganar su ba mu labarin ba me matsayin su ba ma da ba labarin su masu ta a sun tsira me shi da nan Allah ya kare labarin su an yi ko a ka da su ba a maganar su ba amma waɗannan zahiri sun tsira masu wa'azi wannan maballata an halakar da su wannan shi can cikin ma'aikata labarin na dunin suka kafar dunin suka kafar da لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam Allah ce an tsine ma kahurai daga cikin banu isra'il a harshen annabi daud harshen annabi isa alaihi salam me sababi zalika bima zalika bima asau dalilin taka doka ta Allah wa kanu ya'tadun mana suna saban Allah suna saka doka ta Allah wa kanu la yatanhauna an la yatanhauna an munkarin fa'alu ba sa hana mugun aiki da aka yi a cikin kaji da cikin layin su kenan Allah ya ya tabbatar da halakar da wa'inda ba sa hada balla a wata aya dalilin ta wa kanu la yatanhauna an munkarin fa'alu ba sa hana munkar da aka aka sa tallafi ta makanu ya fa'alu tun da irin mugun ake su kaga can Allah ya zargi in hana banna ma laihi ne a kan shi Allah ya tsine masa albarka kina anan Allah ta bada kenan dai a takaice wa'annan masu warauta masu warauta an la'ance su sun koma birrika an ce garin Allah na wayewa da Allah ka saba da gaba shi kurin sai ga wa'annan masu warauta gaba daya su kuma birrika malaman tarihi na cewa biri zai zo don ɗan uwanci mutum da zai wani ba la'anta ba ya shi ya shi shi ya ya ya shi shi na shi bai ya magana amma ya san shi ya san ɗan uwanci ba kai magana shi haka Allah shi ya su karara gini aka canza jinsu aka rasa burnuka nan menene wa an kawo labarin sakamakon taka doka ta Allah kuma da Allah yake hushin yin hila da an ce laifi babba ka rinka neman dubara wajen halitta haram me yasa riba ta a cikin riba manzo Allah ke ba labarin mafi girman riba riba da dina me wani riba da dina yau mutan yau nan ta cikin al'umma ka san sarai in baka jika goma ka kafin sha ɗaya kuɗi da ruwa ne ya aiki yau masananta sai ka zo wajen mutum misali mai kaya kana son ya baka washin jika goma amma bai baka ba sai ka bashi sai ka bashi ƙari sai ka ce ga kaya ce ma ga kayan saidawa misali bawun shinkawa to bawun shinkawa an sai jika goma sha biyar ne sai ce maka jika ashirin da biyar sai to na saya tun da baka zaɓi sai mai maka bawun shinkawa a jika ashirin da biyar gurin ga kayan shi ga kayan da cika a to ni gaskiya sai da zagi ba kana sai kana sai alhaji eh to nuna zaka da muni a ni in ka samu kin zunubi na kashe kin zunubi ka sai da maka sha da zunubi sai da maka ba ni sha da kin sai an sai melo shin kama ta sai in sa mummun isa da san kimin haka sai ba haka ba ba ka san kasa to a manon ba shi sha da ba shi amma na rubuta shi shi ne ga ko za Allah za da bara sai wannan rubuta ta yi hadari a shan Allah dan su ayatu amma Allah da bara ne rubana ba ka sai da sunan bashi da sunan riba amma a mata wata dabara kai zo na hili ka ga cewa shin kai bashi bashi amma da sai bashi bashi ta 25 daga baya ya tsaye ta sai bashi ta biya amma ka ba san kimin shin da gara cikin takarda to zai kawo shi ne to kaga wannan hadari ne babban lagi ne a takaice dai a yi hankali saka doka ta Allah da yanwa da wa haram tawili ci gaba
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب وإن جماعة بني إسرائيل القول الله ne Allah ya sanar ya faɗi a fili karara la ya ba sanna alaihi zai aiko ma wa'annan jama'a ta bani Isra'il mana ba har a an yi ne kuma a gaban ma da rike alƙawarin zai ta aiko da wanda zai ta lallasa wasu mummuna azaba hatta kin kiyama ya in suka yi Allah da kenan maza abu ne ya huce kenan daga sai wani shagantaka Allah zai aiko da wani a cikin bayan shi ya musu bala'i dan wannan haka aka yi kalzaniyin irin su bukuta nasar haka aka ta musu mutusawa shi sa kuka cewa sun watsi sai mun ce bana mun magana satin da wuce baitul maqdis kai manzo Allah ma yazo sun ba sana sun watsi a duniya sun ji ba da watsi a duniya an watsa ta a duniya cikin hikima Allah bayan an zo manzo Allah ya zo babu su a Qudus sai da saru suke cin karanta babbaka har amina koma ya ko ya koma ga Allah bayan karni ne bayani sai ta wuce sai wajen hijira ta shekara gwamnati da dona umma da gwamnati da ya ko katan katan katar mun hijira aka zo mata ko suka zo suka kama kai eh suka kama ba an samu saru suka zo suka kama da musulmi ba musulmi sun bude shekara ta 15 ko sai yin shiga ta yadda suka yana musulmi sai hijira ɗari hudu da goma tara ɗaya da sauro suka sake amshewa aka sake amshewa a ɗari biyu talatin da namu kina ta ce dai ba yahuda a wancan zamanin yahuda ba su koma kudusu ba sai bayan yakin duniya sai a karantu sai karantu da aka yi taron zalunci aka musu kasa ta zalunci aka yi sun kuma zana duniya kuma har yau yan kaɗan ne a ƙasar wa har sun yau duniya ko ina ko akwai na europe akwai na asiya akwai na amurka suna na duniya wasai tun wani tarihi ne wa tun wani shi na alawa yauta duniya shi suke neman yanzu ha ba kuji ka zo gida za a yi daula ɗan gani kudin suke ba mutum wanda ya dawo gida kudin suke zuba maka amma kudi ba sai wa ka dawo a yi ƙasa ta isra'ila to wannan iya da cikin hukuma ta allah bayan musulmi sun ƙare allah ya musu gani bayan nan ya ce itilar ko itilar ya rika neman harauta yanzu ana harauta zo mu ya rika musu daga horar yahudawa sun ba kare ba iya hukum kuma da kawuni wannan Allah ta wani alƙawarin Allah ne za mu yi ta aiko musu don zai gallar ta musu mummuna azaba da kun yi an kun biya da zuwa kudu wannan mun ga musan kuma ba abin zaga insha Allah shine me yake cewa kenan wannan alƙawarin Allah ne wa in ta'azzana rabbuka la yab'athanna alayhim yawm al-qiyamah ka tuna lokacin da ubangijinka ya sanarwa zai aiko musu hattashin kiyama man yasumu musu al'azab wanda zai gana musu mummunan azaba inna rabbaka la sari'ul iqam wa innahu lagafurur rahim lalle ubangijinka mai gaugawa kamu ne inda kamu kuma lokaci guda mai gafara ne mai jin kai ne ga Allah duka ya iya ga ga hukuma kuma ga gafara kaka sare mu zaka koma ka yadda ka kanka ka koma dan kamu bai shawara magana kenan ci gaba
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون التي وقطعناهم في الأرض أمما يهودا وقبت بنو إسرائيل mun raba su a duniya al'umma al'umma jinsi jinsi wannan bangaren ka saka wannan ba mun muke bayar da makai Allah ya raba su a duniya ko ina gaba wannan cikin hukuma Allah ce gare su ba su da matabbata suna nan a wada duniya to wayannan jinsi Allah ce minhum salihun ba gama gaba daga baci daga ciki akwai nagari an samu daga cikinsa akwai jinsi nagari ya ce wa min duna zalika amma akwai waɗanda suke ba nagar ba kan magana aljannu wa anna minna salihun amina dun zalika kuma ka kake kida da ko to su ma haka ne akwai nagari akwai na kware a wani zamani sai ta yi wa balawnahum bil hasanati sayyi'at mun musu jarrabawa da abu mai daɗi kenan da da jin daɗi haka da da gallazawa kenan misali da arziki da kyakkyawar rayuwa kuma da ukuba kenan kowanne Allah iya jarraba mutum da alkhairi a baka lafiya a baka arziki a ga zaka ma Allah godiya kuma Allah ya gama da wata ukuba ya ga zaka dawo ya Allah ya musu jarrabawa bil hasanati wa sayyi'at amma bil hasanati kuma sayyi'at kowanne ya musu jarrabawa Allah ya musu haka la'allahum yarji'un dan su komo gaban doka ta Allah bayan waɗannan waɗanda a cikin su akwai na kwarai da nagari فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
فخلف من بعدهم خلف خلف أنت بسكون أقول خلف بالفتحة وإنهم وإن ذكي نقولي وذكي ذكروي da na kwarai da na banza ban sun wuce sai fakhalafa min ba'di khalfun sai na banza gaba daya lalatattu sai wasu lalatattu wanda ba na kwarai a cikin kenan sai suka maye bayan wa'ancan abu mamaki wani su kitab su ma haɓa haka da ilimin da ilimin da komi littafin suka bari a taurar inji sun karanta da kyau ba jahilai ba ne ba a malaman ne amma na banza malaman banza ne kan bayan muka yin wadar su na jiya na yin wata mas'ala wanda ba kowa ba ke gano ta mutane a yau mahi yawa sukan ba da mahimmanci kurin in ilimin kurin ilimin malamwa ne nima a zama malamwa ne matsayi kaza ko shahada kaza kurin shi abin da yake guri ilimin tara ilimin kurin bis tunanin wannan ilimi wasila ce ta kaiwa ga gaya wasila ke na hanya da kake bi wajen cimma burinka ilimin ba shi bane guri aiki shi ne gurin ilimi za ka ga wani shi kuma a tun da shi ba malami da kuɗi na wasu shi kira a baya ke wasu da shi bai zama malami ba da ya shahada kaza bai iya tafsiri bai kaza kuɗin shi kamar waya ko bayi ne mun maku labarin sahabbai wanda irin kimar sahabbai darajar sahabbai wani al'ashin Allah ta mutsa sabon so shi ta girgiza sabon mutuwa shi wani Allah ya koda mala'iku sun mai wanka wani ya magana da Allah kai tsaye irin imar masahabai cewa ai ba ilimi ne kai suka haka ba imani da aiki kuɗa imanin da abin suka sani shi kai suka haka nan maku labarin sahabbai man bukhari karuwa cewa man bukhari ke cewa inda za ka kirga adadin hafizan ƙur'ani sai ka kirga da ya tsaka wani an san su wani wani ne ba su yawa an zaka ma da cidubu amma da matsayin mutane kenan abin ba karatu bane ko yanwa karatu wasila ce ta baka damar yin aiki za ka iya karatu kaɗan ilimin kaɗan amma wallahi idan imaninka na gaskiya ne sai ka huce mai harcin ƙur'ani harcin ƙur'ani ta hadisi duk kai Allah wajen Allah ba ma gami a karin kai shi a wajen Allah ka yi kima a wajen Allah kan shi wani malami ne har yi mata tafsir ya karatu abin magana yan uwa mutum ya gaskanta iman shi da Allah in ilimi gaya ce aiki da abin da aka sani ba kullum ba kare shi bane ba shi ne nake baka labarin wanda mutanen banza ai wani su kitab akwai ilimin ruwayat ibn majah ruwatu aka san wurare zama karanta ta ta jarbin nabi fatar annabi ya ambaci wani abu sai ka cewa sahabbai zaka inda awam dhahabul ilm qultu ya rasulullah wa kayfa yadhabu al-ilm wa nahnu naqra'u al-quran wa nuqri'u wa nuqri'u abana'ana wa yuqri'u abana'u- abna'una abana'ahum ila yawm al-qiyamah faqad sakilatak ummuka ziyad in kuntu la araka min afaka rajul bil madina aw laysa hadhihi al-yahud wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil la yamlu bima fihima bisham bima fihima manajan wa yake cewa ziyad ya ce annabi ya masa wani labari sai ce wannan abin zai wakana lokacin da ilimi ya tafi babu ilimi ilimi ya tafi sai da ya rasu ya za a yi ilimi ya tafi bayan mu muna karanta alkur'ani mu karanta da ɗiyanmu alkur'ani ɗiyanmu su karanta da ɗiyansu alkur'ani ya za ilimi ta rasu lai kira na karatu kashi nan kullum karanta ake sai ta kai wata tabarinka kar magana kamar kan magana ta abu kai abin haba wani haba ziyad da ina ga a garin madina kana cikin mutane da suke alama masu hankali ne masu ilimi ne ashe ba haka bane kai yo harka ta ta ilimi harka ta ta karatu ka ta- ka karanta ba haka bane ba yace baka ga ba ga yahudawa da nasaru ba su taura ba su inji ba su karanta su amma shi suna aiki da abin da ke cikin su kenan me ya kawo zabu ka ba karatu ba sun karanta sun komi amma rashin aiki da karatun ya kai ga haka kenan kakkai alfahari da ilimi ba shi bane ba dan ilimi qur'ani a kanka hadisai dubu nawa a kanka baka aiki shirme ne ba ka bane ba sai sai zama to uba a kanka kai kuma ka ce ani ba ni ban ni ban hada qur'ani ga wani wani shi ha ma ci kun shi wai ya za a yi ba ba magana aiki ba kun shi ko ilimi ka dake wa a a ilimi kai raban sabai idan suka ci aya goma aya goma yasa ta koma me ma'anarta rike ta me take ni kuma ya za a aiki da ta wannan ya ba ta kima a wajen Allah wata ruwa wadda na da imamu tirmidhi ruwa da ta inganta cikin targhibut tahdhib ita ma irin wannan ce annabi ke bayan labarin cewa yazharu al-islam hatta takhtalifu at-tujjar fil bahr wa hatta takhudu al-khayl fi sabilillah thumma yazharu qaumun yaqra'una al-quran yaqulun man aqra'u minna man a'lamu minna man afaqaha minna thumma qala ya sahabi hal fi ulaika min khair قالوا الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار أنا بكتب صحابي musulunci zai girma ya ci nasara ‘yan kasuwa za su rika hawa teku da kasuwanci a kan addini a da jihadi fi su a kan addinin Allah ya ce ana nan bayan addini ya tabbata ya gama duniya za a samu wasu mutane su kuma mutane gurin gashi sun karanta ƙur'ani ƙur'anin a kansu sun karanta fi hatta kai suna alfahari man aqra wa minna wajibi sanin ƙur'ani suna alfahari da sanin ƙur'ani eh tajawidi da waye da harka suna alfahari wajibi kai katun ƙur'ani wajibi sanin ilmin fiqh wajibi kaza wajibi ilmi na addini hatta kai suna alfahari da ilmin kaga nan ai ga ilimin ko amma sun kai shi alfakari ilimin qur'ani ilimin suna komi sai manzo Allah ke cewa sahabbai shin wa'annan mutane wanda suka kai ga wannan kima wannan matsayin na alfakari da ilimi shin kuna tsammani akwai wani alkhairi tare da su suka ce Allah da manzon su suka sani domin mu sani kenan kuma da ilimin zuwa ga Allah ga manzon shi mu sani ba sai ta wa'annan cikin ku suke wannan al'umma a wa'annan al'umma suke ya ce amma ce wa wulaka hum wa ƙudun na wa'annan su ne makamashin wuta sai wakin a hankali a yi hankali da kurin ilimi kurin ni na tara kurin na haddace kurin idan aka dibi aikin gaba haka ba haɗari ne kuma mutane ma'ana mu yi ƙoƙarin ba da mahimmanci wajen aiki eh shi na gaba a ta ilimin da ake ana ilimi ne ana ilimi ne na samun ka samu gyaran alaƙa da Allah kenan kai kuma ka sani cewa tun ne ban hada qur'ani ban wane ne dan uwa ka sani matsayin qur'ani abu ne mai girman gaske wata daraja ce amma ka sani yanda mahalicin qur'ani zai karanta tun daga bakar hannan a bashi lada in ka karanta fatiha sau 100 ladan harafin da za a baka haka za a baka kowa ka ga yanda abun wa iya misalin misalin misalin iya wanzu na san izhida ko man ɗaya kiyamun da ta awa uku da izhida annabi ya raye dare da aya ɗaya wani sahabi ya raya dare da da sura guda kullu lahad ladan za a bambanta maka inda ma da ce kar ka kai ladan harafi kai ma ka za a baka idan kai baka hajja kai bakin kokarin kama kana nan shi ya ya iya alfahari da ilimin shi ilimin hadisi ilimin qur'ani kai haka hishi aiki a wajen Allah kuma kan wannan abin ya hana ka aiki hana ka aiki ka ce amma na neman tara a yanzu an kowa abu ne da wannan magana ce ta cewa sani mu ɗauki ilimi daraja ce da mu girma a wajen Allah kuma mu ɗauke ta wannan ilimi da da ake yi wata shi ne hanya ce muke nema ta samun kusanci da Allah bayan ba su anuma suka ilimi amma kakka dogara kurin da ilimin kurin irin da yawa suke yi kurin su ne kuma masu ilimin ne da yawa na kalla kalli ilimin da komi man kalli rayuwar shi wala daban ci sai bari bai ilimin kurin wakai rayuwar shi kyakkyawar tsakanin Allah da mu yi kokarin yawa gyara alaka kam da Allah mu gyara alaka mu da Allah kurin babban abu kenan ni ilimi dan mu yi aiki da shi kaga na annabi ya ambaci cewa lokacin da babu ilimi kaga annabi ya ce ai babu ilimi ko shi sahabi sai ga cewa ya za a ci ba ilimi muna karatun ko an muna kan sadiyan mu annabi ta habawa ne ba karatun bane ba ilimi inda ilimi komai qur'ani inda ba aiki kan babu shi na annabi haka ma na sake nan ya mai kokarin aiki da abin da muka sani to shi ne nake annabi Allah ke ba labarin wa'annan mutane fa khalafa min ba'di mukhalifun wasu masu mayewa wa'ancan masu garwaye sai wasu na banza suka maye bayan su wanda waɗannan warasul kitaba sun gaji littafin na na na asara ko injil amma ya akhuzuna arda hada adna suna karbal ma'ana nan imanata rashawa ce a suna masu cin haramu ne ko aikata duk wani aiki na kaskanci da Allah ana suna aikatawa za su aikata laifi wa yaqulun sai ku fara lana a yadda mun yi an gawata mana ai tunda akwai gawara sai ku fara lana zan taka dokar ta Allah ai akwai tuba akwai tuba a sarfa zan zai a sarfa sai ku fara lana za a gawata mana to yanzu ya taka dokar ta Allah kuma ya yi magana ya Allah gafuru ko aka mai ta ba Allah gafuru to kuma ce bai hanawa bai wallahi wa in ya'tihum azum mithluhu in wani in taka da kenan wani lokaci bayan yanzu yayi ya kawo uzurin ta zakata mishi kuma gobe in haramun ce ya gani ci zai in rashawar ce ya gani ci zai kuma ya sake cewa ne za a mana gafara ta gafara za a gafarta mana haka suke wani ya ce alam yi bukata alayhi mutan alkitab Allah wasu masu magana Allah ba ya ɗauki ba alƙawali na littafi a littafin shi ya hudi ya gaya musu Allah ya ƙulu Allah ba la illa alhaq kan ku faɗi magana ku dangana magana ta ƙarya ga Allah kan ku dangana magana ga Allah ba gaskiya bace ba nan kenan menene ai su ne suke hodi cewa ai su ɗan Allah da zababu ma suka laihi za ka za ka samu da Allah haka suke wani kamar da masautarwa ta Mu'adh bin Jabal annabi ke ba labarin cewa za a samu cikin wannan al'umma wanda yace Qur'ani zai rinka kodewa irin da tuwa take kodewa ya ce mutum zai laifi ta haka doka tare ya ce ayi tun da mai shirka tun da mai shirka tun da mai ban cikin mushrikai tun da bai shirka da Allah ba Allah zai kawata mini haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi tun da shi bai shirka da Allah kenan zai kawata mishi kenan kaga nan ma akwai masu na akida tun da ni ahlus sunna ne shike masha Allah tun Allah sai shike ai suna tampon ne shike ya aljanna zai shike ya kuma tsammanin ko tun da ya sunna ne shi da tun da bai bai shirka shike ya kare annabi ya bada labarin annabi ya bada labarin masu magana cewa tun da ni bana shirka shi kenan don wannan marubin shi ɗan ne don ina hal suna shi kenan in shaki ayata ya na gada ma wajen mu'amala ba ni bane ba gacin ko kace amana ko rashin gaskiya cikin mu'amala kaga wannan ba gaskiya bace ba kakkace da kana ahlus sunna shikenan a zaman ka ahlus sunna kai ne yanzu ake magana da aiki wanda bai ci sunna shine ma aiki yawo dan shi ya fahimci tsira da halaka sai ka rika kokarin tunda Allah ma bai wayo wannan zamun namu ko dai fata wannan duniya ta mu a yau yanda shirka ta ma mai duniya duniya ta ma mai shirka da bid'a Allah ya taimake ka Allah ya tsame ka baka shirka da Allah baka bid'a to yanzu kai ake magana kai ake yawo kai kokarin gyaran sauran aiki kaka dogara a mu shike masha Allah mu ahlus sunna ne shike na a wannan kaka da kaka da kai ne yanzu musulmi kai ake magana da bin dokoki na Allah su ma wa'annan haka suke maganar eh za a ganar musu kamar Allah ne wasan alƙawarin shin Allah ta wannan kenan ta Allah ta shin Allah ba ya dauki ba alƙawari da su kar su dangana ma Allah magana in ba ta gaskiya ba wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin Allah da wannan alƙawarin Allah kuma suke haka Allah ce wa darul akhiratu khairul lil ladzina taqu Allah ce shine gida na lahira shine mahiyici ga duk mai tsoron Allah ya kokarin gyaran gida na lahira afala ya ta'atun shin ba ku hankalta Allah samu cikin masu hankali na ga lokacin mai gari lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh